عاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه ينابئ الألوم والحكم ومن يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلك الأسد في آجامها تجبي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله قوديا أبساقا شريعة الدين المسلم أبساقا سوير النبي محمد sallallahu alaihi wasallama muna yi wa Allah godiya yau azuminmu 21 haka ne wanda ya daidai da hijira na alaihi salatu wassalamu shekara ta 1445 miladiya ta annabi isa alaihi salam yau ɗaya ga wata ne ku watan hudu ne ko me watan nawa 31 okay 2020 24 to Allah ya datar da mu kai tsaye za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba duk da dai kun san inda shaidan yake dama sai ya nuna shaidancinsa kaga janareto ma yau ya goyi bayan shaidan za a faɗi annabi tun azumin nan tir bai ɗauke ba sai yau to wannan ba zai hana mu faɗa ba a ba zai hana janareton banza ana maganar labarin manzon Allah ina ruwanmu da janareto abin da muke so mutanenmu su gane, maudu'u ta farko nukta muhimmiya wanda sako ne ya je wa zukatanmu, ba wai a kunne mu ji shi ba, ya je wa zukatanmu, zukatanmu ta rike ta gam shi ne annabi ya san gaibu. Ina fata an gane, wannan sakon. In kai daƙiƙi ne ma in aka karanta maka ka ce ba, karkace mu muka faɗa, a karkace wayan nan malaman su suka faɗa ba mu ba ne. maganan annabi za mu karanta maka mu ce shi ne ya ce ya sani daga nan sai kai mukarana tsakanin kulla ya lauman fi samawati wal ardil gaiba ba wanda ya san gaibu sai Allah yadda wasu suna faɗa har annabin bai sani ba yadda suke wa annabi rashin kunya to ga annabi zai yi magana da bakinsa kuma hadisan a rubuce yake ina fata an gane malamai sun rubuta sun bari in annabi ya bada labarin ka karyata an kaisa in an ce mutane su je su yi karatu suna ta bibiyar mutane wannan malamin ya faɗa wancan an mayar da kai kaman kwallo ana yawo da hankalinka ana maka maganan wani halitta har ana haɗa shi da annabi Muhammad halitta daga cikin halittun ma mafi kaskanci wanda ma ido ma bai ganin sa in an ce maka yana ina baka san shi ba ya labarin sa ma baka san shi ba kawai sunansa ka sani wai kuma kana haɗa shi da annabinka har kana nuna ya fi annabinka wai wani halitta ne wanda baka gan shi ba wanda baka tsammanin ma zaka gan shi wanda ba ruwansa da kai wanda kai ma ba ruwanka da shi baya daga cikin rukunan addininka bai shafi tauhidinka ba sunansa gaibu amma wai ka fifita shi fiye da annabinka an ɗaura ka kan gurguwar fahimta fahimtar da gaba ɗaya mutane masu hankali tun da suka gane amma ana so a jiya a dirme da wasu yara ana ganewa wayan an yi magana ga aya ai to ayan ubanka ne zo da shi wanda ya zo da ayan fa shi ya ce ni na sani sai kuma mu bi maganan wani fasara daban fasara mu akwai wanda iya fasara ne sama da manzon Allah shi ya zo da ayan fa kuma shi yake ba da labarin gaibun a nan in ka ce manzon Allah ma bai sani ba a'a mu din ka bar mu mu sauran ba mu sani ba wannan daidai ne amma in ka ce har da annabi to kana kare ta manzon Allah ne ana ana ana ganewa babula mai kare zauna a lungu dan Allah a'a a'a yayi lungu wajen to alura alura mu gane kimar annabinmu kada gaugawu wawayen mutane kada su hallakar da mu. Ulama usu'i malamai masu ɓatarwa kar su ɓatar da mu. Duk gatanka a duniya ba wanda ya maka gata kafin ka zo duniya irin annabi Muhammad. Da ka zo duniya ba wanda yake maka gata sama da annabi Muhammad da kai da iyayenka gaba ɗayanku. Bayan ka shiga kabarinka ba ka da gata sama da annabi Muhammad. ranan kiyama baka da gata sama da annabi Muhammad yaushe zaka saurari maganan wani malami bayan manzon manzon ne da kansa yana cewa ni na sani barin karanta maka kaji ai da babu da babu wayannan littattafan shine mutum zai zai cika baki ga littattafai hadisi hadisi ai yau gaibun da za ku ringa ji za ku yi mamaki annabi ya san gaibu wannan ita ce akida ta tuba Mutu wannan wallahi in na tafi a zuciyata manzon Allah bai san gaibu ba na yaudari kaina in na mutu akan cewa manzon Allah bai san gaibu ba na tafi da wannan abun a raina ko da ban fito da shi ba wallahi na yaudari kaina hakikatul muhammadiyya ake gaya muku manzon Allah ba abin da ya buya gare shi eh annabin da dai muka sani wanda Allah ya aiko shi wanda dai Allah ya ce duk duniya wa ma arsalnaka illa ka wannan annabin ya san komai ina ba ta an gane wallahi za ku ji mamakin abubuwa da yawa za ku ce to ashe fasaran ayan tun da mutane ba su sani ba kun shirya to dan Allah ku nusu ku yi saurari da kunnuwan basira ina fata an gane dan ba wasa muka zauna ba wallahi dan addini muka zauna wannan abin da muke yi malamai sun sani ba wasa muke yi ba sai dai jahilai ina fata an gane akhraj at-tabarani imam tabarani ya rawaito hadisi an abi an ibn umar daga sayyidina abdullahi ibn umar tabarani kuma a cikin mujam nasa al-kabir da sagir duk ya rawaito hadisin kaga maganan hadisi ake ba maganan baki da baki ake ba ba maganan bai sani ba ake a'a dalilai za ka kawo kamar yadda za mu kawo kuma dalilan daga manzon Allah eh wancan ayan shi ya kawo amma ga dalilan da kuma zai nuna cewa shi ya sani kala kala rasulullahi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace inna Allah kad rafa'a liya dunya Allah ya dauk ya daukaka mun duniyan haka a sama fa ana anzuru ilaiha ina kallon duniyan wa ila ma huwa ka'inun fiha ila yawmil qiyama abinda zai faru a farkon duniya zuwa ƙarshen duniya duka ina kallon duniyan ka annama anzuru ila kafi hazihi kamar yadda ina kallon hannuna haka nake kallon duniya inji annabi Muhammad masu cewa annabi bai san gaibu ba ko ɗakin gidanka ko ɗakin ragonka ba kai saka kalle shi gaba ɗaya ka ɗaga ma ba to annabi duniyan aka ɗaga masa yana kallon abin da yake faruwa na farkon duniya da na ƙarshen duniya wannan hadisin imam tabarani a cikin mu'jam nasa ya rawaito shi sai da ni daya ku ringa yirgawa da tarbunku na rantse gaibu yau za ku ji gaibubbuka ba an ce bai sani ba ba mu kuma za mu kawo inda ya sani ina fata an gane ayan can duk ayan da zaka kawo akan manzon Allah bai san gaibu ba mun karanta shi mun san fassararsa mun san dalilin da yasa aka saukar da ita kuma za mu karanta maka ayoyin duka mun san su tun kana yaro muka karanta su ashe fassara ne ba a samu daidai ba, ta iya yi wa musulmi an ɗaura shi akan gadon zare ne bai sani ba. Kulla ya alamu wannan shi ne fahimtarsu gaba ɗaya, kulla ya alamu, man fi samawati wal ardil gaiba illallah. Babu wanda ya san gaibu a sama ko a kasa sai Allah, to ayan me fassararsa, kul ɗin me ma'anarsa. Filul amur ne, Allah ne ya ba wa manzan Allah umarni, kuma shi aka ba wa ayar, aka ce, ka je ka gaya musu, sakon aka ce ya isar amma shi baya ciki. Ina ba ta an gane? In ɗauki kuɗi in baka in ce maka ka je ka ba wa wane kuɗin mota, ban ce ka yi aka ba ba. Ina ba ta ana ganewa? Ba wancan kuɗin mota, ai kai mai sako ne mai kaiwa ne ai. to misali kamar haka ne a misalce yadda kwakwalwa za ta ɗauka kenan ina fata an gane sako aka bashi aka ce ka je ka gaya musu ka ce musu da wasuwa ake da mu amawa da mu ake yi banda amma annabawa ana ganewa Huzaifa tubun liyaman mun karanta muku hadisinsa shi yake cewa kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama makaman fama taraka shay'an fi makamihi zalika ila qiyamis sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tsaya a wata matsaya yana yi mana wa'azi sai da ya gaya mana farkon faruwan duniya da abin da za a gama duniyan da shi gaba ɗaya sai da ya ba mu labari abin da nan gaba zai faru gaba ɗaya ya ba su labari idan mutum ya ce manzon Allah bai san gaibi ba wayannan abubuwan da annabi ya faɗa duk shi yake karyata kana karyata manzon Allah ne ba mu malaman ba mu karatu ne namu kuma mu mun yi mun gaskata yanda za mu mutu mun san za mu mutu kamar da yanda mun san ba ma nan muka zo duniyan nan yanda mun san mu ba aljanu bane mu ƴan adam ne to haka muka gaskata manzon Allah ya san gaibu ana ganewa ai shuru dan Allah in za a mika wani abu ma bana son magana yana kawo wasu wasi a cikin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin sanin gaibunsa babu irin yadda zaka yi yau a ce wai ka iya wani karatu zaka karyata manzon Allah cewa ai bai sani ba a'a kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba da wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين ده مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ده كما وانتم آية الله تعالى يكتوى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه آدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه دك ودنن آيوين wanda ya iya tafsiri ba wai masu amaja ba wayanda suka iya tafsiri ba su isa su fassara akan manzon Allah ba akan mu ne mu ne ba mu san gaibin ba amma banda annabi Muhammad ana gane karatu sannan ya tabbata alayhi salatu wassalamu daga cikin sanin gaibin sa yake hadisin da jiya muka karanta wani ya yi musu ya ce a ya za a yi abin da nan gaba zai faru yaƙin da za a yi nan gaba tsakanin musulmai da kafirai a ƙarshen duniya manzon Allah ya san da mutanen da za su yi yaƙin ya san sunayensu ya san to ba ma sunayensu ba har ƙabilansu manzon Allah ya sani ƙabilan da za su fita ya tabbata daga cikin hadisi ingantacce ina fata an gane hadisi alayhi salatu wassalamu a cikin hadisin yake cewa inni la a'rifu asma'ahum ni na san da sunayensu wa asma'a abaihim da sunayen iyayensu wa alwana huyulihim kaji fa sunanka da sunan babanka kai da nan gaba kai ne za ka yi yakin da za a ɗaukaka addini a ƙarshen zamani abin da zai faru da ku duk manzon Allah ya sani. yau in an yi magana sai a zagi malaman da suka faɗi haka malami ba karantawa yayi ba sako ne shi ma yayi sarfa abin da ya gani ne a rubuce ba Imamul Bukhari ya rawaito a cikin Sahih Bukhari nasa hadisin Anas ibn Malik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'ida Uhud wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa Uthman sayyidina Abu Bakar da Umar da Uthman suka hau kan dutsen Uhud da suka hau kan dutsen dutsen ya fara ɗan kamar girgiza haka manzan Allah sallallahu fadarabahu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya daki dutsen birijlihi da kafansa wa qala lahu yace wa dutsen usbut uhud ka nutsu ya uhud ka tsaya a guri daya fa innaha alayka nabiyyun wa saddiqun wa shuhada'i ina fata an gane a wata riwaya ce fa inna ma alayka nabiyyun akan kafa akwai annabi Muhammad nabiyyun kuma annabi ne wa saddiquhu abubakar da abokinsa sayyidina abubakar sai alaihi salatu wasalam a wata riwaya yace wa shahidani da shahi- da shaidu da da shuhada'u guda biyu fa kana kama akhbara kamar yadda manzon Allah ya bada labari shahidai guda biyu din Usman da Sayyidina Umar kaga shahidai ne su kashe su akai Sayyidina Abubakar kuma ba kashe shi akai ba kafin su yi shahada da shekaru sha biyu manzon Allah ya bada labari ya ce za su yi shahada. Gaibu ne ko ba gaibu ba ne? Eh in ka ce manzon Allah bai san abin da nan gaba zai faru ba ya aka yi aka hau kan dutse, da aka hau kan dutse ya ce wa dutsen, ka nutsu fa ya kai dutse, a kanka akwai annabi da abokinsa Abubakar da sh- da shahidai guda biyu. Sai na Abubakar, sai na Umar da Usman yake nufi. Ba su mutu ba amma annabi ya ce shuhada'u shahidai guda biyu tsakani da Allah in dai ba mutum ya hada hankalinsa da abinci ya cinye ba in dai ba sakatiri aka binne cibiyarka ba annabi gashi yana bada labarin abin da nan gaba zai faru abin da nan gaba zai faru kuma kama akhbara kamar yadda ya bayar hakan ya wakana me sunan wannan abin a ku faɗa dai bai tsaya nan ba fa bai tsaya a nan ba in dai labari kafin ya faru ka ba da labarin abin ya kasance shine gaibu in ku haka ne to gashi ana baka labarin manzon Allah yana ba da labarin abin da nan gaba zai faru kuma ya faru an gani haka ne kuma haka ba musulmai ana bukatan su girmama annabinsu annabin kudin nan babu wani annabin da ya kamata ku girmama sama da shi amma yau an tashi da wasu maganganu daban wayanda hankali ba zai ɗauka ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ga wata gaibu daban kuma lokacin da za a yi yakin ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan ranan ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jaishan ila mautata wajen da za a yi yaƙi shi ake cewa mautata wa amara alaihim zaid bin harisa alaihi salatu wassalamu ya umarci zaid bin haris ɗaya daga cikin sahabbansa sun makala sai annabi ya ce fa in usiba ina fata an gane idan wani abu ya same ka au usiba au wani abu ya same ka fa ja'far ibn abi talib to Ja'far bin Abi Talib ya zamanto shine jagora ina fata an gane alayhi salatu wassalam ya wakiltar da sahabbansa me zai faru a lokacin da aka je wannan wajen Abdullah ibn Rawaha yana cikin waɗanda suka tafi wajen wannan yakin falammal takal muslimuna bi mautata lokacin da suka isa wannan wajen da ake ce masa mautata wannan wajen kuma a kasar Dimashi yake manzon Allah yana birnin Madina sai ya hau kan minbari jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar manzon Allah ya zauna akan minbari fa kushifa lahu sai aka yaye masa duk wani abin da ake kallo yana kallon inda ake yakin ba wanda yake kallo sai annabi hatta nazara ila mautata har manzon Allah yana kallon inda ake yin wannan yakin lokacin da aka kashe jagoran musulmai da ya sa ɗin a wannan lokacin da aka kashe shi fakala manzan Allah sallallahu ya ce a kazar rayata yanzu tutanmu yanzu yana hannun zaidu bin harisa zaidu bin harisa gashi yana tafiya gashi yana yana kashe kafurai gashi kafurai suna bin sa kaza kaza yana bada labari hatta istashhada zaidu zaidu da yazo yayin shahada aka kashe shi manzon Allah ya ce fa salla alaihi manzon Allah ya ce ku tashi mu masa sallah annabi ya tashi ya masa sallah sun makala ya ce istaghfiru lahu ku nema masa gafara sai sahabbai suka ce masa yanzu tutan mu yana hannun waye sai ya ce summa akhadha rayata li Ja'far bin Abi Talib yanzu tutan musulmai yana hannun Ja'far bin Abi Talib ana nan ana nan sai aka kashe Ja'far bin Abi Talib manzon Allah ya ce ku tashi mi masa sallah fa salla alaihi annabi ya masa sallah salatul ghaib kenan sun mastaghfaru li akhikum sai yace ku nema wa dan uwanku gafara an kashe Ja'far bin Abi Talib sai sahabbai suka ce to yanzu tutan mu yana hannuwaye mu musulmai sai ya ce akhadha rayata inda abdullahi bin rawaha tutan musulmai yanzu yana hannun abdullahi bin rawaha wannan abun yakin ana yin sa a dimashq manzon Allah yana madina amma yana bada labarin duk wanda aka kashe wannan abun gaibu ne ko ba gaibu bane ga suwaye gaibu ga mu ba mu sani ba amma shi manzon Allah gaibu ne a wajensa a'a to duk labarin duniya haka ne duk abin da mu gaibu ne a wajenmu a wajen manzon Allah ba gaibu bane ana gane karatu baka ji komai ba fa ina alayhi salatu wassalamu yace wa min zalika qawluhu daga cikin wannan akwai zancen manzon Allah da yake cewa inna Allaha zawaliyal ardu fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkaha ma zawali minha wa utitul kanzaini ahmar wa abyad Allah ya yaye mun duniyan nan ina kallon komai daga farkon duniya har zuwa ƙarshen sa ba abinda bana gani inji manzon Allah kai da annabi daban ne kai ne baka san gaibu ba amma annabi ya sani wa min zalika daga cikin sanin gaibun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sayyidina abdullahi ibn umar shi yake gaya mana kamar yadda imam bazzari ya rawaito daga musnad nasa ibn umar ya ce kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid mina tare da manzon Allah muna zaune a cikin masallacin mina fa atahu rajulun min al ansari wa rajulun min as saqif wasu mutane guda biyu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mutanen Madina ɗaya daga cikin saqif fa sallama summa qala ya rasulullah suka yi sallama suka ce ya ma'aikin Allah, ji'ina nas'aluka mun zo ne za mu yi maka tambaya akan aikin hajji. Ji'ina nas'aluka mun zo ne za mu yi maka tambaya, ina fata an gane, faƙala sai annabi ce, in shi ituma, in kuna so, an uku bira kuma, bima ji ituma tas'alani. Ka ji karatun ko? in shi ituma in kuna son an ukhbira kuma zan ba ku labarin bima ji'tuma tas'alani anhu abinda kuka zo da shi kuna son ku tambaye ni din ba sai kun gaya mun ba zan gaya muku kaji maganan gaibu ko in dai abinda ka zo da shi kafin ka tambaye mutumin ya baka labari ka san dai sanin gaibu ah sanin gaibu Allah abinda ka zo da shi ban sani ba ba haka ake faɗa ba to abinda ka zo da shi manzon Allah ya sani duk abin duk wanda ya zo manzon wajen manzon kai bari mu gaya muku karatun dalla dalla duk duniya in kafiri ne in musulmi ne in mummuni ne in munafiki ne duk wanda ya zo gaban manzon Allah annabi yana sanin me ya zo da shi a haka annabi ya rayu bari mu yi muku dalla dalla mu gaya muku hakikatul muhammadiyya eh in ka zo wajen manzon Allah ya san me ya kawo ka in dai ka zo wajensa a haka yake kuma ya san ranar da aka haife ka ba sai ka gaya masa ba kuma ya san ranar da zaka bar duniya ba sai an gaya masa ba kuma ya san aikin ka ba sai an gaya masa ba duk abin da annabi bai yi magana a kai ba to rahama ne ga al'umma shiru ɗinsa sukut nasa rahama ne ga umma ina mata an gane eh aje a gane annabi tukunnan alayhi salatu wassalam yace ukhbirukuma bima ji'tuma tas'alani anhu in kuna so zan ba ku labarin abinda kuka zo tambaya a wajena fa talabtu abinda kuke nema wa in shituma an umsika wala tas'alani sai kuma in yi shiru in kuna so bazan bazan gaya muku ba in kuna son zan gaya muku in kuna son ba zan gaya muku ba amma na san me ya kawo ku ko in gaya muku ne ko kuma ku faɗa in gaya muku ma'ana ku ku yi tambayan in amsa muku ko kuma kar ku yi tambayan in amsa muku abin da ya zo da ku faƙala dukkanin su biyu suka ce akhbirna ya rasulallah ka ba mu labari ya ma'aikin Allah abin da ya zo da mu ka ba mu labari. Sai alai salatu wassalamu ya ce wa mutumin da yake ɓangaren Madina, sal tambaya, tambaye abin da kake so. sai ya ce a'a ni ma ka ban labari ba zan tambaye ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce wa mutumin ji'ita ni ka zo min tas'aluni kana tambaya na an makhrajatika min baitika menene ya fito da kai daga gidanka aikin umra ka zo ko aikin hajji ka zo me ya fito da kai daga gidanka shine tambayar da kake son kai min ta ummul baital harama ka zo ka ziyarci ɗakin Allah to aikin aikin hajji ka zo ko umra ka zo abinda kake so in gaya maka kenan abinda yake ranka abinda ka zo yi in gaya maka wa malaka fihi menene ladansa kuma in gaya maka ladansa in gaya maka abin da ka zo yi sai mutumin ya nutsu da yana tsaye sai ya zauna so kai ne ba aka ce maka kai tambaya a baka amsa ko kuma ni in baka amsa ba tare da ka tambaya ba ai kowa yana da tambaya ai sai kawai mutum ya duba kai ta maka ka tambaye ni in gaya maka abin da kake so ko kuma kar ka tambaye ni in gaya maka abin da kake son ka tambaya ɗin. Kaga sanin gaibin manzan Allah. Mutumin da ya zauna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Kana son ka tambaye ni wa an raka ataka ba da tsawaf a kan raka'anka guda biyu bayan tsawaf bayan ka gama aikinka na tsawafi, menene wa malaka fihi ma me ladanka a cikinsa. وأن سعيك بعد الصفاء والمروة سفيانك دداوانك سكان صفا مروة وما لك فيه ميلا دنسى أبن لك كسنك تنبيني كنا وأن أكوفك عشية عرفة وما لك فيه سيوانك ديما تندق سافزوا يما أوجن دوتن عرفة ميلا دنسى أبن لك كسنك تنبيني كنا وأن سعيك بعد الصفا والمروة me ladansa abin da kake son ka tambaye ni kenan wa an wa malaka fihi wa an nahrika wa malaka fihi yankanka ranar sallah menene ladansa wa an khilakika ra'saka wa malaka fihi askin da zaka yi bayan ka gama aikin ka na haji menene ladansa ma al ifada menene ladansa abin da kake son ka tambaye ni kenan akan aski akan tsayuwan arafa akan safa da marwa akan yanka wayannan abubuwan akan raka'an da zaka yi bayan ka gama aikin ka na tsawafi su ka zo tambaya me ladan su abinda kake son ka tambaye ni kenan to ka ji wanda abin ya faru da shi abinda zai bada amsa wanda abin ya faru da shi shi wannan sahabi daga al'ansa daga al'ansa daga ansar din da ya taho in ka ji an ce al'ansar ba ba wannan nagar nan ba ba yawwa kar ku yi wai wai an an ce al'ansar kar ka dauka nan nan ne ka san wani ma bai san al'ansar din ba sai da aka bude gidan rediyon nan to in ka ji an ce al'ansar ana nufin mutanen Madina mataimakan manzon Allah ina fata an gane mataimakan manzon kowane annabi yana da mataimaka to wannan mataimakan annabawan su ne ansar din kenan ina fata an gane annabi isa yana da ansar annabi musa yana da ansar kowane annabi yana da ansar ansar in kaji ana nufin mutanen madina wanda muhajirai in an ce muhajirai su ne mutanen makka wanda suka je suka tarar da mutanen madina mutanen madina su ne al'ansar ina fata an gane ana gane karatu ko tun an ce ansarawa su ne da annabi isa ya ce man ansari ila allah kana al-hawariyuna nahnu ansarullah manzon Allah a cikin hadisi yace ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna li sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhluqu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yumaruna faman jahdahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahdahum bi qalbihi wa huwa mu'min wa man jahdahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman aw kama qala rasulullahi ko wani sake karanta maka wani abu daban akan al'ansar ɗin. To, haka kowane abu da ka jiya muke cewa kowane abu in kana son ka tambaya sai mun kama ka hadisi a kai, ko me, ko shiga banɗaki, ko alwala, ko ɗahara, ko aski, ina ba ta an gane, ko kallo, ko magana, ko numfashi, ko ji, ko magana, ko tafiya, ko kamawa, ko sakewa, ko zama, ko tashi, ko bacci, ko farkawa, duk abin da kake son ka kawo ka yi magana wallahi sai na karanta maka hadisi a kai duk abin da kake so kawai akan tafiya nake so sai in ka maka hadisi akan tafiya takawa zuwa masallaci ne ko zuwa kasuwa akan shiga kasuwa kake so ne ko akan ciniki kake so ko akan riba kake so aka maka hadisin ko akan shan giya ko akan zina kake so aka maka duk ko akan aure kake so aka maka ko akan munafurci kake so aka ma ko akan gina masallaci ne ko akan gina gida ne ko akan kabari ne ko akan a cikin kabari ne abin da zai faru ko a ranar kiyama ne hadisin abin da zai faru duk komai da kake so akwai hadisi a kansa daga hannu ka ce akan abu kaza wallahi sai na kawo a shirye muka zauna nan eh ka zo ka ce mana manzon Allah bai san gaibi ba ƙarya kake yi mutumin da manzon Allah ya yi masa wannan maganganun ya ce masa ka zo yi min tambaya ne akan aikinka na haji akan safa da marwa akan awafinka akan yankanka akan askinka ka zo yi min tambaya me ladansu akan jifa me ladansa duk waɗannan abubuwan ka zo kai min tambaya akai abinda ka so ka zo kai min tambaya kenan kuma na baka amsa kafin ka tambaye ni mutumin sai ya ce wallazi ba'asaka bil haqqi na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya la'an haza ji'tu as'aluka ya rasulullah dama akan haka nazo in tambaye ka kuma kafin in tambaye ka ka ban labari ya ma'aikin Allah to wannan labarin a hankalce sunansa ne a sakani da Allah muke tambaya wannan labarin a hankalce a ilmance ba haukance ba me sunan wannan labarin to wannan gaibin waye faɗe shi ya sani ne ya faɗa ko bai sani ba wanda aka gaya wa abin ma da kansa ya ce na rantse da Allahn da ya aiko ka da gaskiya wallazi ba'asaka bil haqqi la an haza jitu wallahi akan haka nazo in tambaye ka kuma kafin in tambaye ka kaban labari ya rasulullah me sunan wannan abin tsakanin da Allah ana wahalar da malamai kawai ga abu a rubuce ku je ku yi karatu leno kirano sai akila kura kura gwanu wa famuwe da gemun da ba haskewa ba gyara kuna yawo karatu ake yi ba gemu ba ka tira gemun ka kaje yaro ka take karatu gemu shine karatu ku je ai karatu kuma duk karatu in ba gane manzon Allah ba aikin banza aka yi kamar mutum ne ya je ya gama tafanansa kaf amma babu ruwa a gidansa Thank you. وأخرج ابن ماجة وأبو يعلى وديلمي حديثي وانا ما ذاكرنت أكن غيب شما من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في نفر من أصحابه يلا تكن وتتوقع نسحب بنسا yana zaune sai wani mutum ya zo wajen manzan Allah kamar haka, Kultu ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, mallazi akhraja ni, menene ya fito da ni min baiti daga cikin gidana, tun da akwai wayanda suna son su gane ya san gaibin ko bai sani ba. Mutumin da ya zo ya ce wa manzan Allah, ya Rasulallah, me ya fito da ni a cikin gidana? tun da kai annabi ne to ka san komai kenan to ka gaya mun alai salatu wassalamu ya kalle shi sai ya ce masa akhrajaka min manzilika litas'alani anil birri wa anil shakki ka taho daga gidanka ne dan ka tambaye ni game da menene biyayya menene shakka wannan abubuwan guda biyu ne baka fahimce su ba ba'a da shakku biyayya da shakka da kokonto a kansu ka zo kake son kai mun tambaya shine abin da ya fito da kai daga gidanka mutumin sai ya ce wallazi ba'asaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya Allah kenan ma akhrajani ghayruhu wallahi ba abin da ya fito da ni daga gidana sai wannan abin ne ya fito da ni in tambaye ka kuma gashi ka gaya min bai tsaya daga nan ba wa min zalika daga cikin sanin gaibin manzon Allah yake إخباره قوله عليه قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wa Fatima fi maradihi lokacin da bashi da lafiya yace wa nana Fatima innaki awwalu ahli luhukan bi kai ke ce farkon daga cikin iyalaina wanda za mu sadu da ke a lahira fa ashad ba'dahu ita ta rayu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam samaniya ta ashhur wakila sitta ashhur wasu suka ce watanni takwas wasu suka ce watanni shida tai bayan manzan Allah a gidan manzan Allah rasuwan da aka yi ita ce na Fatima manzan Allah ne kira ta yace mata bayan ni wacce za ta bi ni a ahali na kece kuma hakan aka yi gaibu ne ko ba gaibu bane har mutuwan mutum manzan Allah yana gaya mutane bai tsaya daga nan ba wa akhbara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labari famarra rajulun fakala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari game da wata fitinan da zai faru famarra rajulun sai wani mutum yazo ya wuce fakala sai manzon Allah yace yuktalu fiha hadha yawma idhin zulman wannan wanda ya wuce dinnan a ranar shi ma za a kashe shi sayyidina abdullahi ibn umar yace fa nazartu da na je na duba mutumin faiza huwa Usman sai na ga sayyidina Usman ne wa isnaduhu sahihun wannan isnadin sa sahih ne wa akhbar alayhi salatu wa salam bi waqatil jamal lokacin da waqi'ar jamal yakin da zai faru da sifil yakin da zai faru wa kitali aisha radiyallahu anha kasirun minan nasi yani man ma'ahum man ma'aha waɗanda suke tare da Aisha radiyallahu anha da yawa ranan za a kashe su manzon Allah duk sai da ya bada labari. Sayyidina Abdullah ibn Zubairu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya masa gaibun da shi da kansa yana mamaki har ya mutu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal ina jin karan takalmarka a aljanna. Kaga ba ma duniyan ba kai ba kana maganan gaibun duniya shi na lahiran ma yana sane ba. wa min zalika daga cikin tsanin gaibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake alaihi salatu wassalam ya bada labarin kashe jikansa Hassan Hassan ko kuma Imam Husaini kai ya bada labarin yanda za a kashe shi Bukhari ya rawaito hadisin alaihi salatu wassalam yace ga kuma kasan da za a kashe shi din ya daga kasar ya nuna wa mutane kasan yana kasar Bagadada inda ake za kashe shi sunan wajen Karbala alayhi salatu wassalam kafin abin ya faru ya nuna wa mutane wajen ma gaibu ne ko ba gaibu bane to bai tsaya daga nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dubi Ammar lokacin da ana gina masallacin sa shi yana daukan bulo bibbiyu wasu suna daukan daddaya sai ya dube shi ya ce masa waiha Ammar taqtulukal fi'atul baghiya wasu rundunan kafirai za su kashe ka auku kuma munafukai za su kashe ka fakana kama kana yadda annabi ya faɗa haka abin ya kasance rundunan ma'awiya suka zo suka kashe shi gaibu ne ko ba gaibu bane abdullahi ibn zubair manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna abdullahi ibn umar ra'a rajulan ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi ibn umar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai wani mutum falam ya arifuhu bai gane kowaye bane ana gane karatun bari in muku da hankali yanda kokwalwa zai gane ka san mu kan mun gama da wannan ko shedan ne yazo ya sa rawani yazo ya ce mana manzon Allah bai san gaibi ba ba za mu kula shi ba balle wani malamin da idon sa biyu idon mu biyu eh karatu yayi karatu yayi muka yi shinkafa yake ci shinkafa muke ci bunjima yake sawa bunjima muke sawa ina fata an gane mu mutum ne shi ma mutum ne shi ba aljani bane mu ma ba aljanu bane garin mu daya in rana ta fito tana haska mu kala daya muke ina fata an gane an iba masa ranar mutuwarsa an iba mana ranar mutuwar mu ilimin da muke da shi bai sani ba ba mu san shi ma irin iyakan iliminsa ba mutum dan uwanmu ba za mu ji tsoronsa akan manzon Allah ba eh annabi ne mu namu ba kai ba ina fata kai ba za ka yi mana amfani da annabi zai mana ba ina fata ana ganewa alayhi salatu wassalamu yana tafiya da wani mutum Abdullahi ibn Umar ya ga mutumin tare da manzon Allah falam ya arifuhu bai gane mutumin ba alai salatu wasalam ya ce a ra'aitahu ka kalli wannan mutumin sun makala na'am sai abdullahi ibn umar ya ce eh na kalli mutumin alai salatu wasalam ya ce za ka jibril wannan jibril ne alai salam ya zo yi min ziyara ne ina raka shi muka haɗu da kai ka gan shi bai ce na gan shi ya ce inna ka lalle kai ɗin kafin ka bar duniyan nan sai wani abu ya same ka ka rasa ido za ka bar duniya ba ido wannan abin da manzon Allah ya faɗa hakan ya zo ya faru da Abdullahi ibn Umar ba ido ya bar duniya gaibu ne ko ba gaibu ba ne yanzu akwai wanda zai nuna kai ce maka za ka bar duniya ba ido kuma ka yadda ai ka san bai san gaibu ba ne da annabi ne ya gaya maka ai da za ka yadda to haka ake son a gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya daga nan ba mun karanta muku labarin sayyidina Usman ba a cikin gaibin da manzon Allah ya faɗa sayyidina Usman yuqtalu Usman za a kashe Usman wa huwa yaqra'ul mushaf yana karanta yana karanta Qur'ani za a karanta shi za a kashe shi idan aka kashe shi kuma jinin jininsa sai ya dugu akan faɗin Allah ta'ala fa sai fi kahumullah hakan kuma kamar yadda manzon Allah ya faɗa haka ya faru kafin a kashe Usman da shekara wajen kusan 20 da wani abu ya bada labarin kuma hakan ya zai faru ina fata an gane duk wannan gaibu ne ko ba gaibu bane wa yake bada labarin annabin ne wanda ya ce annabi bai sani ba ƙarya ne ya ƙaryata waye malamin da yake faɗa ya ƙaryata ko annabi annabi ka ƙaryata mu ba mu bane mu me namu a ciki me namu me namu a ciki mu namu karatu ne karantawa muke yi amma wanda ya rubuta littafin ma meye nasa a ciki sama da shekara dubu aka rubuta cewa manzon Allah ya san gaibu yau kai da ka zo a karshen zamani ka zo ka ce a'a yaushe ma aka haife ka yaro me ka karanta tukunnan ma yanzu duk wannan abin da ya faru ƙarya ne ga mutane a gaban annabi sahabbai ne suna rantsewa wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi mun zo mu yi maka tambaya ne kuma ka ba mu labari kai mu subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله إلا الله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله إلا الله Bye. amin amin amin bai tsaya daga nan ba alayhi salatu wassalamu yana bada labari game da gaibu imam bukhari ya rawaito alayhi salatu wassalam yace idza halaka al-kisra fala kisra ba'dahu wa idza halaka kaisaru fala kaisaru ba'dahu wallazi nafsi biyadihi la yufti anna kunuzahuma fi sabilillahi wannan hadisin imam bukhari ya rawaito imam nawawi da imam shafi'i suka ce da wasu malamai suka ce la yakunu kisra bil iraq wala kaisaru fi sham kama kana fi zamani alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kisra da kaisar wasu garuruwa ne wanda aka yi su a zamanin manzon Allah kafin ya zo ma suna da sarakuna manzon Allah yace bayan daga wannan zamanin maganar su ya kare kuma ya kare din har abada ba su ba labarin su abin gaba manzan Allah ya faɗa da za su wanzu da manzan Allah ya gaya mana. Ina fata an gane. Duk wanda ya ce maka manzan Allah bai san gaibu ba ka tambaye shi mun gaya maka. Gaibu da Allah wa ya fi girma. In ya ce maka Allah ne ya fi girma, to Allah manzan Allah ya san Allah ko bai san Allah ba. Dole ka ce ya san Allah. kuma ka sake nana mata ka sake nana masa ka ce masa manzon Allah din akwai wanda ya kai shi sanin Allah dole mutum ya ce a'a to ya akai kuma gaibu din annabi bai san shi ba to in annabi bai san gaibu ba bai da amfani ma Allah bai da amfani a duniya kana rayuwa manzon Allah bai san da kai ba mai amfanin ka har duk halitta ina fata an gane Shekhar Islam ya ce duk halittan da aka yi shi a duniya manzan Allah bai san da shi ba wai a labarinsa to halittan ba shi da amfani ba da amfani kai yanzu kana son annabi ya san labarinka ko baka so a hankalce ma kenan to wai shi wannan gaibun da aka fifita shi wasu suka ma ɗauke shi kamar shine Allah haka ne ai hatta gidan rediyo wannan kalmar suna yankewa da ku muke yi ne ana faɗan ilimi kuna yanke min karatu na ba biyan ku haka yi bane Ku jira ku gani mana nan da shekaru wasu zuwa mu ma za mu gina gidan rediyo namu na kanmu. A jira a gani akwai jami'in Rasul rediyo. Insha Allah. Eh har gidan TV wallahi sai an yi saboda ya da addinin Allah mu ba ba ma yadda da ƙarya mu ba za mu yadda wani ya zo ya mana buci burutsu akan annabin mu ya toye darajar manzon Allah ba ba ma yadda da wannan shirman mu eh ba za mu yadda da wannan shirman ba abinda Allah ta'ala ya faɗa shi ne wa innaka la'ala Allah ya yabi ƙwaƙwalwar manzan Allah duk duniya babu ƙwaƙwalwa mai fasaha mai nutsuwa cikakken ƙwaƙwalwa mai fasaha mai amfani nazarin manzan Allah na sakan ɗaya ya fi nazari mai amfani tun daga kan annabi Adam zuwa tashin kiyama ƙwaƙwalwar annabi bai taɓa rikicewa ba nitsatsen mutum kamili in kana nema manzan Allah ne. Sho Ibrahim yana yabo ya ce wa aklun wa zuhudun thumma hazmun wa hiffatun wa saburun matasa kalbaliyati khaliq. Allah ya yabi idon manzan Allah idon da taso wannan me kuke kwansa bai taba shiga ba bai taba ciwon ido ba idon da baya gani kamar yadda ku kuke gani shi yana ganin ƙarshen duniya da ƙarshen lahira yana ganin bayansa da gabansa ba tare da ya waiga ba shine idon manzon Allah wa yara man halfahu kama yara man amamahu yana ganin na bayansa tamkar yadda yake ganin na gabansa kowa an kayyade masa ganinsa daga nan ba za ka wuce ba wanda muna zaune a nan na bayan mu ba ma ganin su na waje ba ma ganin su amma in manzon Allah shi ya tsauna haka na gaban da na bayan ba abin da yake katange masa duk yana gani wala yaqa alaihi zubabu kuda baya sauka akan manzon Allah wala zilla lahu inwa in haske ya haskaka ka ko inuwa mota ta haskaka ka ko kuma rana ta haskaka ka ai ana ganin inuwa a jikin mutum to banda manzon Allah domin duk wani nau'in haske da ka sani daga jikin hasken manzan Allah aka ba- kan masa ya zama haske haske bai zama haske ba sai da daga hasken manzan Allah hakikanin haske shine annabi Muhammad Jabir bin Abdullahi da ya tambaye shi ya ce masa ma awwalu shay'in khalaqahu Allah ya Rasulullah sai ya ce masa awwalu shay'in khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala nuran nabiyika abinda Allah ya fara halitta shine hasken annabinka annabi Muhammad manzon Allah Allah ya yabi idon yace ma zagal basaru a wata aya Allah ta'ala yace afatumarunahu ala ma yara wala kad ra'ahu inda sidratil indaha jannatul idh yaghsha sidrata ma zagal basaru lakad ra'a min ayati rabbihil sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi kirjin manzan Allah, ya ce kirji yalwantacce kirjin da ba hasada, zuciyar da annamimanci da riba da munafurci da ƙalatu bainan nasi da rowa da ƙyashi da hasada ba ta shiga ba, kuma ba ta da hanyar da za ta shiga shine zuciyar annabi Muhammad. Allah ya ce, Alam na shirah laka sadrak, shin ba mu yalwanta maka kirjinka ba ya Rasulullah abinda kowa bai fahimce shi ba annabi ne yake fahimtarsa Allah ya yabi bakinsa haram bai taba shiga bakinsa ba bai taba zagin wani da bakinsa ba sannan bakin duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa Allah ta'ala ya ce me kama mun wama yamtiqu in huwa illa wahayin wama yamtiqu in huwa illa wahayin nama manzon Allah in ya dauka zai sa bakinsa naman yana godewa Allah na gode wa Allah ni dabban nan ne yau har zan shiga baki mai albarka Allah na gode maka da ka azurta ni annabi ne zai ci kuma duk duk abinci nau'in abincin da manzon Allah ya dauka zai sa bakinsa abincin sai yayi wa Allah tasbih subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah sai yayi tasbih zai shiga bakin manzon Allah tukunnan yau ga sahabbai suna zuwa suna tambaya kafin su tambaya a basu amsa suna cewa wallahi dan haka nazo tambaya maganan gaibu ya kare ka je kai ta fama da ƙiyayyanka da maganganunka na banza mu ba abin da ya dame mu muna nan tare da annabi Muhammad eh wannan maganan gaibin bai kare ba tsayawa ne saboda lokaci baka ji komai ba ko rabi ban kawo ba wannan al'anwarul muhammadiyya ne akwai zakairul muhammadiyya akwai ashifa na imam qadiyya dukan su zan dubbo sun kawo sun aje su ai ai makin da suka taro din wasu ba za su iya ba eh eh ai kaman super eagle ne a ce kaman da a b- wulari ina ce bulukutu ina fata ana ganewa annabi ya san gaibu mu wannan shine aqidamu kuma a haka zamu mutu kuma amin yarda da hakan akwai wanda suka ce ba su yarda ma da musulunci ba su tafi can dan kai kana musulmi kace ba kai da ba wannan kai ma ra'ayinka ne amma ra'ayinka fa ka kare ta manzon Allah eh ka sani ka gashi an kare an karanta maka annabi ya sani shi yake faɗa in ka ce bai sani ba kaga ka kare ta manzon Allah a lokacin da na fito da wannan karatun a 2010 ko 2010 nan in zai yi magana zai yi magana 17 ne ko to 17 ne da muka zo da irin wannan karatun malaman garin nan har har koyi wanda suka yi mitin suka ce ya za a yi a fito da irin wannan karatun gwani gabciya Allah ya saka masa da alkhairi kaga ko gwani gabciya malami ne izala ne amma abin da ya faɗa ya ce a cikin insaf dama shi malami ne mai adalci kuma ya duk ya fi su ilimi a Najeriya kaf a yan izala ba wanda ya kai gwani gabciya ilimi duk wani dokta dokta professor duk ƙarya ne ba su kai gwani gabciya ba gwani gabciya abin da ya faɗa ya ce abin da malamin nan na jami'ur rasul yake faɗa duk gaskiya ne ku bi a hankali ya ce abin da yake faɗa ya ce a rubuce fa yake kuma maganan da yake fa ba nasa ba ne fa a karance yake faɗa ba kada ku zurfafa wannan abin abin fa yana nan da yake ba wanda ya kai wani gabciya da ta tafai a cikinsu ina fata an gane daga nan suka ja gefe suka yi shiru don haka cuta in ya maimaitu maganin sa ma zai maimaitu ina fata an gane mu duk abin da mutum zai yi je ya satan sa ya je ya nemi kuɗin sa ban ci ba ban sha ba ba bani ba janareton motan fanke kan ba bani ba wancan janareton ban bani masallacin ba kawo ba wancan abin ma ba kawo ba da aka nema da aka bada passport din ma ni ba passport din nawa ba an kai ne ko ba kai ba an buga visa ne ko ba buga ba ne tayar motar an bayar ne gidajen da aka gina nan wannan kwatan sunan ne an bayar ne ko ba bani ba da aka tashi tafiya maka ina an kai su su an kai su da aka ba su kuɗi ni ba bani kuɗin ba da aka zo canza mota an ba su shinkafar nan cikin nan wancan wancan ka je kai ta nema babu ruwanmu amma karka taba manzan Allah yauwa sola yanzu mu jami'in rasul nan yau in ina inda ni maroki ne da malami ne maroki na rantse da Allah masallacin nan sai an zamar min da shi beni amma ba za mu roki kowa ba an gane ai ba ba wanda za mu roke shi mu almajirai ne kin janaye ne mu eh ba za mu ba ma roƙo mun san irin almajirancin mu ina ba ta an gane duniya bai dame mu ba amma na rantse muku da Allah inda ina so wannan masallacin sai ya zama bene amma ba hakan mu muna son ibadan mu ne Allah ya amsa eh abin duniya so wannan ba komai bane in ina so ba haka bane zaman mu mu ba amma mu wannan shiga da fitan a ce a ta neman kuɗin ba shi bane a gaban mu mu Allah ya amsa abin da muke yi Allah ya karbi ibadunmu ina ba ta gane barazanan banza mu ba mun ga wanda suka yi ta kuka ba ma duk abin da wani zai nema mu ma muna da damar mu nema amma ba za mu nema ba mu ba wanda za mu je mu ce masa ka ba mu dan Allah ka ba mu kana alwala wani kai dan siyasa mu zuba maka wai ruwa kana alwala muna maka fadanci mu ta rubuce rubuce tunda nake na rantse da Allah da ya halicce ni babu wani ɗan siyasan da ni ɗin nan na je ofis na na ce masa karan kaina ni ina neman wani abu wata bai kuma ba za mu yi ba ba za mu yi ba eh abin da kuma Allah ya karba a hannunsa ya bamu rabon mu ne mu ma yan kasa ne ana ganewa yawwa amma ba za mu je mu roka ba amma yanzu haka ko trillion aka kawo namu ne za mu karba mu ma tunda wasu ma virus suna sata suna kaiwa suna boyewa ana ganewa Allah ya datar da mu Allah ya ɗaukaka addininsa akwai marayu wanda muka ce za mu yi musu kyauta masu suna Muhammad kuma marayu wanda ba su kai shekara goma ba. E, wanda ba su kai shekara goma ba. Amma a cikinsu muna son ko da sun yi yawa saboda lokaci kar abin ya jajewa za mu kirawo babulama shi zai mika musu a kama na mutum goma. A kama na mutum goma. sunansu za kira ai a za a shigo da su sanar aikar ba saboda za mu yi addu'a da Allah a zauna jama'a za mu yi addu'a wannan fa marayu ne kowa bai wuce ‘ya'yansa su zama marayu ba fa wannan kyautata marayu ake so a yi sai an kira suna fa sunan mutum goma za ka bamu wanda ba sunan su ɗin ba zai ba da tsari ne ka kira sunan mana to a bamu mana sunan hankali hankali Muhammad Muhammad number one. Number one is Muhammad Muhammad. A kira da wuri mana. To, to kawo sifika ga babban aiki. akwai matan da tana son ta musulunta gobe ta zo jami'ar rasul a kowace tana son ta musulunta to gobe ta zo za mu ba ta kalmar shahada Muhammad Muhammad number one. Ai ma ba. Nozana. Nozana akramakumullah. Yo dai. Amin. Amin. A'a, kar ka ba su ba. Na'am. Ah, isi. Ah, jama'a a zauna da Allah. A zauna, ina so a nan ta nan za a shigo ba za a gan su a basu, kai kuma ka zo ka tare wajen ku koma can mana. Dan Allah a zauna, a zauna da Allah, a zauna, a zauna. A zauna da Allah. A zauna. ku zauna don Allah a zauna babu na bismillah